أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بالسادوة أولا سافيات أينه اللهدي سافير هدق وتن rabi'un al-awwal hijira na da alif 438 daidai da 4 ga watan 12 2016 miladiyya wannan shine darasinmu na ainihin wato bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha شروطها نواقضها فضلها واللفر بابن مالمي أبو عبد الله سعيد بن محمد محمد بن سعيد رسلان الله مدوكاكين سركي يساكا مشي da alkhairi littafin da ke kokarin bayyana mana asalin ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya gina wannan addini na musulunci akai da kuma dalilin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci dukkanin halittu baki da wanda wannan kalmar ita ce kalmar da idan mutum bai santa ba bai san ma'anarta ba bai kudirce ainihin abin da kalmar take karantarwa ba kai tsaye wannan mutumin baya zama cikakken musulmi don haka muka ga cewa ya zama wajibi a ainihin wato ƙoƙarin tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma karantar da mutane asalin abin da ita kalmar take nufi domin ko da mutum an wayi gari yana faɗin la ilaha illallah ya kuma yi imani da ita to akwai abin da da zai aikata wannan abin kai tsaye ya rushe wannan kalmar tashi ta la ilaha illallah ina misali akan wannan misalin mutumin da yake musulmi ne yana tabbatar da kalmar la ilaha illallah amma sai ya je wajen wani boka ko ya je waje wani ɗan duba kuma ya yarda da abin da bokan ya faɗa mishi ko abin da ɗan duban nan ya faɗa mishi sai hadithi ingantacce ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa dukkanin mutumin da ya je wajen boka ko wajen ɗan duba kuma ya amince ya yarda da abin da ya faɗa masa to wannan sai manzo Allah ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin wannan ya kafircewa abin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ashe da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da mutum zai aikata kai tsaye ya fita daga cikin musulunci hakanan mutumin da zai ce maka ai komai Allah ne komai Allah ne shi Allah ne takalminsa ma Allah ne babansa ma Allah ne komai Allah ne zai ce maka wannan to wannan shi ma jama'a ba shi ba musulunci domin Allah ta'ala cewa manzon Allah ya fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ka nemi sanin cewa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi daya kenan kaga jingina masa wani jingina wani uluhiyya ko suna irin na Allah to kaga wannan kai zai zama ainihin wato kafirci Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin wanda a jiya malam yayi kokarin bayyana mana tafsirin kalmar la ilaha illallah a wajen ainihin wato masu aqidan haqiqa dan haqiqa da kuma ainihin falasifa ulama'ul kalam da kuma alhizbiyyin su ne ainihin wato waɗannan mutanen masu bin sayyid qutub qutubiyya kenan da kuma ainihin wato waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ainihin wato in ikhwan Allah madaukakin sarki ka tsare mana imaninmu ka tsare mana wannan imanin namu har zuwa ranar mutuwarmu Allah ta'ala ka shiryar da mu yau malam zai ci gaba da mana bayani malam yace wa kalimatu taqwa wa asasu tauhid wal urwatu al wuthqa kalimatu la ilaha illa Allah kalimat taqwa kuma jigo na tauhidi da ɗayanta Allah da bauta kuma wannan igiyar mai ƙwari ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah dallat ala jami'i aqsamit tauhid to wannan kalmar ta la ilaha illallah tana nuni akan dukkanin nau'o'in tauhidi guda uku akwai littafin da malamai suka rubuta game da ainihin wato tabbatar da tauhidi da kuma wannan kalma ta ainihin wato la ilaha illallah sun rubuta littafi musamman akan menene yasa aka kasa wannan tauhidin zuwa tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i wa sifat akwai littafi sukun da guda da aka rubuta kan wannan wata rana insha Allah ta'ala za mu ɗauko littafin mu ɗan karanta wani abu daga cikin dalilan da yasa malamai suka kasa tauhidi zuwa ainihin wato gida uku Allah maɗaukacin zaki ya gafarta musu baki ɗaya to wannan kalmar ta la ilaha illallah ta kunshi dukkanin nau'o'in tauhidin nan guda uku allati zakaraha ahlus sunnati wal jama'a wanda ahlus sunna wal jama'a suka ambaci waɗannan dalilai ala hadha nahwi akan wannan yanayin akan irin wannan misali al-awwal na farko دلالتها على الألوهية نوني دولنا كلمة لا إله إلا الله تكي جمال تشنتور بوتا وألا شي كدي باتارد أنقواما شد وانا أب أورن بوتا با لأن معناها دوم معنى ولنا كلمة دين أنه لا مستحق للعبادة إلا الله إلا الله تعالى إلا الله تعالى باب وندي تشنتش أبوتا مسا sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Fala ilaha, kaga faɗinka cewa la ilaha na fatistihƙaƙal ubudiyyati amma siwallah. Wannan tana kore cancantuwar a bauta wa wani wanda ba Allah ba ne gaba ɗaya. أثبتت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له إلا الله وإلا الله فإنك نكتش إلا الله أثبتت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له تنا تبتر دكا النوء إن بوتاق ألا كأيزا أيوا باء هلا شد وني قوان أبو أو أينهم واتبوتا جماعنا فتا أنغاني kaga ta fuskan ainihin wa tauhidin uluhiyya kenan dama a bayan mun yi bayanin cewa wannan tauhidin ana kiran da suna tauhidul ibada ko kuma tauhidul uluhiyya الثاني سي نبيو توحيد الربوبية سي توحيد الربوبية توحيد هلتا دكما ججيا الأمر نكتش الربوبية شيني توحيد لكي مغانا غمدا هلتا الله دكما يد الله تعالى يكي قدانر دا هلتن سو كرانتنسو شيسا الدعاء النباوة دا منزلي صالحا باي كل نغاسي الدعاء لك سنفارا دا ربنا معنى مهل تشمو wanda kuma shi ke gudanar da al'amuranmu wanda mu ba mu da wani ƙarfi ba mu da wani iko sai na shi kadai shi ne arrabu an gane wannan ko jama'a shi sa ka ce tauhidin rububiyya ai infiradullahi ta'ala bi khasa'isir rububiyya shi ne kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da ainihin abin da Allah yake banta da shi na yin halitta da kuma gudanar da al'amarin ita halitta ɗin وقد دلت كلمة لا إله إلا الله على توحيد الربوبية على سبيل التضمن وأن كلمة لا إله إلا الله تنا تبتد توحيد الربوبية يعني أدم أولي أن قال أنكو أدم أولي إن كدو معنى الآية ko ma'anan kalmar za ka cewa akwai tauhidin rububiyya a ciki فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية توحيد الألوهية يا قنشي توحيد الربوبية أتكنس قبالا أنقانوا أنكو جماعة وذلك وأنكوا لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية باب وندي چنچنتا أكدي تاشد بوتا sai wannan wanda ya keɓanta ya kaɗaita wajen yin halittu da kuma gudanar da al'amuran halittun. Allah ya sa kun gani, ko ba gani ba? Yadda ya zama ba wanda ke iya yin halitta sai Allah, ba wanda ke iya jujjuya al'amuran bayi gudanuwan dare da rana, fitowar ƙwallon rana da wata, gudanuwar ainihin lokutan damina da rani, gudanuwan al'amura gaba ɗaya, ka yi shuka, ta fito ta yi ƴaƴa ta yi kaza kai kai kullu hadhihi sun'u man sun'a Allah alladhi atqana kull shay kiran Allah ne halittan Allah ne wanda Allah ta'ala shi ya kyautata komai a cikin suratul luqman Allah ta'ala yana mana bayani game da khalaqa samawati wal ard bighairi 'amadin tarawnaha da sauransu bayan ya gama gaba ɗaya gama bayani ya ce to hada khalqullahi waɗannan ababen da muka zana muka ambata in ji Allah ya ce waɗannan fa su ne halittun Allah to tun da haka ne fa'aruni ma za khalaqa allazina min duni ku nuna min abin da wanda ba Allah bai iya halitta akwai babu kuma ka duba gani أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله babu wani wanda yake halitta sai Allah shi yasa Allah ta'ala ya kalubalance halittu gaba daya ce afara'aytum ma tahruthun ku bani labari game da abin da kuke shukawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin wai mu ne muke tsirar da wannan shukan ko ko ku ne kuke tsirar da ita kai dai kaje ka binne a ƙasa ko kai ke saukar da ruwan kai ke fitar da shukar ta girma a'a Allah shi kada ke yin wannan afara'aytum ma tumnun abinda kuke buri burace burace da shi kuna ganin kaza nawa ne ai ina son ma in samu kaza a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun shin ko kuka halicci wannan abin ko ko mu muka halitta inji Allah babu shakka Allah shi halitta jama'a ina fata an gane wannan kaga Allah yana ainihin wato kalubalantan halittu afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ku bani labari game da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun shin ku ne kuke saukar da shi daga kan giragizai ko muke saukar da shi babu shakka Allah shi yake saukar da shi afara'aytumul ma'a afara'aytumun nar allati turun ku bani labari game da wuta da kuke kyastawa ku kunna ta ku yi girki ku yi kaza da kaza a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un shin ku ne kuka tsarar da bishiyar da ake kyastawa ayi ashana da sauran abubuwan da ake kunna wuta ko ko mu ne muka yi babu shakka Allah shi kadai ke wannan to tunda babu wanda ke iya yin wannan sai Allah ashe babu wanda ya cancanta kuma abautawa sai wa shi yasa malam sai yace tauhidin uluhiyya ya kunshi mene tauhidin rububiyya a cikin sa gaba daya jama'a an gane fuskar ko da malam sai bayyana mana kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaykum ku tuna da ni'imomin da Allah ta'ala ya muku ku ta yi tambaya ku ji an na tambayin ku ne hal min khaliqin ghairun lahi ya zuku min sama'i wal ard shin akwai wani mahaliccin da ke iya azurta ku a cikin sammai da kasai gaba daya akwai babu sai Allah ce la ilaha illa hu shine wanda yake babu abin bauta bisa cancanta sai shi kenan ba mai iya azurtawa sai shi ko to don haka kuma babu wanda ya cancanta a bautawa sai wane sai shi kadai shi ya sama Allah ce fa anna yufakuna to ta yaya ake kawar da su gabarin ainihin wato bin tafarkin shari'a jama'a an gane wannan aiko fadallatil ayatu sai wannan aya ta yi nunin cewa ala annahu la yastahiqu an yu'bada illa al-munfarid bil mulki wal rizq kenan babu wanda ya cancanci a bauta masa sai wanda ya kadaitu da mulki da kuma da kuma azurtawa Allah shine kadai alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in shine wanda mulkin komai yana hannunsa ne qul illahumma malikal mulk tuti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayru innaka ala kulli shay'in qadir wa ghayrihima da ma wasu abubuwan da banda mulki banda azurtawa akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah ta'ala ya keɓance da waɗannan al'amura min umuri rububiyya daga cikin al'amuran abin da ya shafi halitta ne fa kalimatu tauhidi to kenan kalman nan na tauhidi jama'a tadullu ala tauhidir rububiyyati bitadammun ashe ta tattaro tauhidin rububiyya a kunshe a tura a cikinta يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم سألتي لعلكم تتقون يا قوم تاني كبوتا وأبنجدنكم ما هلتشنكم wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo gabaninku in kun yi haka za ku samu takawa sallace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama muku shimfida was samaa binaa ya sanya sama ta zama muku rumfa a matsayin inuwa wa an zala minas sama'i ma'an sannan ya saukar da ruwa daga kan giragizai wa an wa mene fa kharaja bihi minas samarati rizqan lakum yafta muku da kayan marmari kayan itatuwa a matsayin arziki gare ku to tunda ba mu yin wannan ku sani ya ku bayi fala taj'alu lillahi andadan kada ku kuskura ku sanya wa Allah wata kishiya ko wani kishiya ko wani kini wa antum ta'lamun alhali kuna sani Allah madaukakin sarki ka tsare mana imani fa kalimatu tauhidi tadullu ala tauhid ar-rububiyya bitadammun sai na uku tauhid al-asma'i was sifat tauhidin sunayen Allah da kuma sifofinsa Allah ta'ala ya tabbatar wa da kansa sunaye kuma ya tabbatar wa da kansa sifofi ba kamar yadda mu'tazila da kuma jahamiya suke ainihin kokarin korewa Allah ta'ala sifofi ba jama'a ina fata an gane wannan i Allah ya yi sunaye ya tabbatar wa kansa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya tabbatar wa da kansa wannan huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى لكن الله تعالى يبين لأن إثبات وجود الله أصلا ما نجد من تبتر دساموان الله أسليه وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى دكما كأي تاشد بوتا وأن تركيا تبتا مسا يعد إثباتا لأسمائه وصفاته تولن وقرن تبتا واني جمد سونا ين الله لسفوفنسا وذلك وأن كوينا كسنتوا لأنه يتصور وجود ذات دون أسماء وصفاته domin jama'a ba zai yiwu a sifanta wani abu samamme ba sannan a ce wannan abin ba shi da suna kuma ba shi da sifa akwai akwai wanda ya sani da Allah guda ɗaya wani halitta daga cikin halittu ko wani abu da ka taɓa sani wanda wannan abin ba shi da suna sannan ba shi da sifa abu ɗaya ne ke da wannan abin shi ne babu koko ko babu matana da ne suna ila sifa ce ba ta da shi ko don haka Allah maɗaukakin sarki tun da har yana da suna ke ne yana mene yana da sifofi akwai sunayen Allah wanda sun kunshi suna ne da kuma sifa akwai kuma sunayen Allah waɗanda sunayen shi ne kaɗai su kuma ba sifofi ba ne ka karanta littafin alƙawa'il musla fil asma'i wa sifat littafin Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya likan shi yana da littafi da rubuta akan wannan al-qawaid al-muthla ka je ka ga yadda malamai suke tattauna ilimi jama'a game da abin da ya shafi sunayen Allah da kuma sifofinsa akwai littafin Ibn Khuzaima shi ma tauhid al-asma'i wa sifat duk waɗannan littafai daga cikin magabata waɗanda suka rayu shekara ɗari uku bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rubuta maganganu da littafai jama'a irin waɗannan kawai ne ya ɗauka cewa wani abu ne sabo aka zo da al'umma a'a sabo ne ta fuskan jahilci da al'umma suka shiga saboda al'umma ba son karatu ba kowa ke iya zama a inda ake yin karatu a karantar da shi addininsa ba wani yana ganin to bare ya samu ko ya tafi kasuwa to kasuwancin ma ka san yadda ake yi a musulunci ka san ka'idojin saye da sayarwa baka sani ba ana da yin abin da ka ne ko din ana samun tuwo shikenan Allah ka tsare mana imani to shine malai yake cewa ba zai taba yiwuwa ba shine la yatasawwa ba zai taba yiwuwa a ce an samu wani abu samamme wujudu zati a ce ga zatin wani abu samamme ne shi amma duna asma'in wa sifat a ce ba shi da suna ko ba shi da sifa li'anna hadha la yasihu illa fi haqqil mumtani'ati wal ma'dumat wannan baya tabbatuwa baya inganta sai a cikin abubuwan da ba zai yiwu ba da kuma abubuwan da babu abin da babu shi zaka iya sifanta shi zaka iya bashi suna ba zaka iya bashi suna ba وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله على دلالة كلمة التوحيد على جميع أنواع التوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية الله ما توقفين سكية جكانسا دوري إن بداية كنانكو الله الله تعالى يجكانسا يغافر تامش yayi bayani ya nasanta dalilai da ke nuni akan wannan kalma ta tauhidi akan dukkanin ainihin wato nau'in tauhidi cewa wannan kalma ta la ilaha illallah ta kunshi dukkanin nau'o'in tauhidin nan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat fa qala sai shaykhul islam yace wa shahadatu an la ilaha illa allah fiha al ilahiyat a cikin shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah a cikin wannan kalban akwai tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wa hiya al usulu thalatha ita ce usul shishike guda uku wanda ake gina addinin musulunci a kai shi tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat waɗannan nau'in tauhidin guda uku hadhihi al-usul thalatha taduru 'alayha adyanur rusuli waɗannan tauhidin guda uku jama'a akan su ne kakaf addinin da manzanni suka zo da shi duniya domin kiran mutane zuwa ga Allah a kansu ne aka gina wannan addinin jama'a a kan shi ne kalman tauhidi take ainihin wato jujjuyawa wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar da su waɗannan ainihin wato bayan Allah wa hiya al-usulul kibar sune tushe mafi girma allati dallat alaiha wa inda ke nuni game da ainihin wato wannan ainihin wato kadaita Allah wa shahidat biha al-uqul wal fitr kuma su ne waɗanda hankula masu kyau suka tabbatar da shi sannan yanayin halittar ɗan adam ya tabbatar da shi ƙarnan muna magana da wani ke magana cewa ai ƙarya ne ka ce wani wai ai Allah yana sama Allah ba shi da wuri yace to da wanda ya zo yana waka yana cewa babu ba shi kudu ba shi arewa ba shi kaza ba shi kaza da za a yi mi'raji da manzon Allah ina ka tafi ƙasa kudu arewa kwibi ina sama shi da kansa ya faɗin wannan magana in tashin addu'a ina yake kallo ina hannunsa yake kallo me yasa ba zai rika yin gefe da gefe haka ba ko tun da yana ko ina aka ce sai da ya gawa magana ce to yanzu kai kana nufin Allah yana cikin cikin ka sai ya shiru kana nufin Allah yana cikin shadda sai ya shuru kana nufin da na fara kuma ya sa a tsaya dai tsaya nan ya ce to in ka ce haka ne to ai sai ai bayani ko sai ka yi bayani kowa ya ji wato abin zaga cewa ya saba wa kyakkyawan hankali da kuma yanayin halittar dan adam jama'a wannan aqida ce jama'a ta mai ta jahamiyya da mu'tazila shine korewa Allah tabbatuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanta baiwa saboda mene ta tabbatar Allah yana ina yana sama aka zo da yake ce mata man ana wane ne ni ta ce aina Allah ina Allah yake hadisin yana cikin muslim kan ma ka ce ra'ibi ne ko mm hadisin yana a cikin muslim ita me ta aina Allah ina Allah yake tace fis sama'i Allah yana sama cewa man ana wane ce anta rasulullah kai manzon Allah ya ce i'tiqaha fa innaha mu'mina yanta ta domin ita wannan mumina ce kaga an gama aiko manzo Allah ne ya bada takadda ya sa stamp akai cewa mumina ce kenan duk mumini yana tabbatar da cewa Allah yana ina akan ina al'arshin sa shi yasa ma kace in aka tashi alkiyama gaba ɗaya ranar za a yaya sama a yaya ƙasa amma Allah yana ina kuma an ce aljannan firdausi gaba ɗayan tana aljanna tana ina ne sama ko ƙasa duk wanda ke maka labari ko kirista zai ce maka za su je mulkin ina mulkin sama ko kaga kirista ya fi ka tauhidi Allah ya kiyaye hafi rauna ma cewa yi ibn li sarhan la'alli aqalu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba kaga fir'auna bai ka tauhidi shi ma ya san Allah yana ina yana sama wato saboda al'umma ba ta karatu jama'a ya zama cewa ba a karanta da al'umma sai ya zama in an zuwa na faɗin wani abu sai wani abu sai wani ya ga kamar abin ya zama sabo a ba haka yake baka koma littafin Allah wanda ake wa ikirari da kirarin malanta a yau sai ka tada cewa jahili ne kamata ya amiri shi makaranta a cikin yaran islamiyya ana karantar da shi irin wannan karatun har ya samu idan an ba shi certificate din primary kuma shikenan sai ya shiga secondary to amma ina sai dai kuri da cika baki kaza kaza kaza a ta surutu da ta Allah ka tsare mu to jama'a kun ji shekul islam kenan Allah ma daukakin sarki ya ji kansa kenan hankali mai kyau da kyakkyawan tsari da Allah ta'ala ya halittu yana tabbatar da cewa babu wanda ya ci abotawa sewa sai Allah shi kadai shi yasa Allah ta'ala da ya tashi a suratul tauba yana maka bayani game da bauta da ake yi wa mutane da ainihin wato wasu waɗanda aka rika matsayin awamin bauta sai Allah ce ta kazo ahbarahu wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike malamansu da masu bautan Allah cikin su a matsayin ababen bauta ba Allah ba wal masih ibn maryam haka ne sun rike wa Isa dan Maryam a matsayin abin bauta amma sai Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su ba sai dai su bautawa abin bauta kwaya ɗaya sai Allah ce ma la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbatar masa game da abin da suke hada shi da shi a wurin bauta Allah ta'ala ka taimake mu ka tsare mana imanu na'am wa hadhihi kalimatu tayyiba to jama'a wannan kalma kyakkyawa laha shurutun tana da wasu sharuɗa لا بد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلها باب مكوا جماعة سي أن سامي وأنن شرطنا sannan wannan kalmar za ta amfanar da wanda ya faɗe ta ku ji babu makawa sai an sami waɗannan sharuɗan idan mutum ya faɗi la ilaha illallah sai an samu waɗannan sharuɗan tukuna sannan faɗin la ilaha illallah da za ta yi amfani an gane wannan ko وهذه الشروط وأن شروط لكما ذكرها الشيخ حافظ حكمي في السلم شيخ الحافظ الحكمي شيكر أنت وإفكاوان أسكين سلم الوصول إلى معرفة الأصول سنة لتافين كنا لتافيني نبيتي أما لتافي كرن تد أيهم وتتوهيري جماعة الله مدوك كنزكي يغافر تامشي سيتي من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ما كانت هذا الحافظ الهكري يجي duk wanda ya faɗi wannan kalma shine man qalaha mu'taqidan ma'anaha duk wanda ya faɗi wannan kalmar ta la ilaha illallah yana mai kudirce ma'anarta wa kana amilan bi muqtadaha kuma ya zamto yana yin aiki da abin da wannan kalmar ta la ilaha illallah take hukuntawa fil qawli wal fi'li a wajen aiki da zantuttuka wa mata mu'minan kuma ya mutu yana mumini يبعث يوم الحشر ناج آمنا za a tashe shi a ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai tattara halittu gaba ɗayansu yana wanda yake kubutacce wanda ya tsira daga azaban Allah kuma yana wanda yake cikin aminci a ranar tashin alkiyama ina fata an gane duk tashin alkiyama jama'a masu imani ba su samu wannan tashin hankali kamar da Allah ce la yahzunuhumul faza'ul akbar wannan firgicin mafi girma baya bakanta wa mumine rai saboda sun san karshe dai ina za su je walaqad saba menene walaqad menene namun ta ayar annal arda yarithuha ibadiy salihun dai ko an gane wannan walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiy as-salihun karshe dai aljanna za a je saboda ka yub'ath yawmal hashri ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دومون ما أند وانا كلمة تكي كي دلت يقينا سنا نون أقوي سيمة يا سامي يقيني دا وانا كلمة وهدت إليه كما waɗannan kalmomi da sharuɗa za mu ambata suke shirye da mutum zuwa ga asalin kalmar la ilaha illallah cewa an laisa bil haqqi ilahun yu'badu babu wani abin bauta bisa cancanta da za a bautawa illal ilahul wahidul mutafarridu sai dai abin bautan nan guda ɗaya wanda shi kadai ya kadaitu da bauta da kuma me bil khalqi war rizqi wat tadbiri kenan al mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbiri wanda shi kadai ne wanda ya kadaitu wajen yin halitta da azurta wannan halitta da kuma jujjuya al'amuran halitta jalla ani shariki wan nadhiri madaukaki wanda yake ya kubuta gabarin samun ainihin wato asharik abokin bauta wan nadhiri da kuma wanda za a samu a matsayin kini ko wani wanda zai zama kishiya ga Allah wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat to gashi nan an kayyade wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗa guda nawa guda bakwai وفي نصوص الوحي حقا وردت كم ودنن ابوبوا sun tabbata a ainihin wato nassin wahayin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa innahu domin yadda al'amarin yake lam yantafi qailuha wanda zai faɗi wanda ke faɗin wannan kalman jama'a kalman nan ba za ta taba amfanar da shi ba bin nutqi ta hanyar furtawa kadai illa haythu yastakmiluha sai dai idan ya cika wannan kalman ya cika ta an gane wannan ko daidai yadda ya kamata to sai bala ya kawo maka menene wannan sharuɗa sai ce wal ilmu akwai ilimi sanin haƙiƙanin ma'anar wannan kalmar wal yaqinu da kuma samun yaqini na cewa lallai bayan ka san ilimi a ilmance ko to ka samu kuma yaƙinin cewa lalle haka al'amarin yake wal qabulu da kuma cewa kai ka karɓi wannan kalma din wal inqiyadu da kuma jayuwa zuwa ga wannan kalmar an gane fadri ma aqulu to ka san abin da nake faɗa maka an gane ko ka san kai kokarin kiyaye abin da nake faɗa maka sai na nawa mun samu nawa anan mun samu al-ilmu al-yaqinu al-qabulu al-inqiyadu mun samu nawa hudu sai ce was-sidqu wal-ikhlas wal-mahabba daga nan sai kuma gaskiya gaskata wannan kalmar sai ka gaskata ta jama'a domin akwai ne faɗinta amma kuma ƙarya yake yi a zuciyar shi ba haka take ba mutumin da ya yi imani da Allah amma kuma yana ganin cewa to dai ai ba matsala akwai wani wanda ka iya akan iya bautawa su wane ma akan iya neman kaza a wurin wane ma ba sai an nema a wurin Allah ba to kaga wannan ai bai gaskata kalman ba ko wal ikhlasu da kuma tsantsanta bauta ga Allah shine me tsarkake ibadan ga Allah shi kadai wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina kaga Allah tace mukhlisina ashe an yi umarce an yi umarni a sami mene al-ikhlas tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din haka da manzon Allah yace qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhab yawmin 'azim qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini kaji kalmar ikhlas wal mahabba da kuma soyayya ba a samun ainihin wato cika bakwai ibada jama'a sai ya zama ta kunshi mene ha soyayya domin soyayyan da muke ga Allah da manzansa shi ke jin mu zuwa ga mene zuwa ga abin da muke na bauta abin da baka san shi baka kaunar shi zai yi ka aikata shi ba zai yi ba waffaqaka Allahu lima ahabba sai ma ce Allah ya datar da kai da abin da yake so amin sai ma ce wa qad qayyidat hadhihi al-kalimatu at-tayyiba wannan kalma ta la ilaha illallah fa ta ƙayyade an ƙayyade ta ko a ce an nannaɗe ta bi ƙuyudin fiƙal da wasu irin igiyoyi masu nauyi shine alƙaid alƙaid a larabci shine duk igiyar da aka sa aka ɗaure wani abu ina fata an gane wannan to ita wannan kalma ta la'ilaha illallah wannan kalma mai kyau malai ce an sa ta a cikin wani irin igiya mai nauyi وهي أثقل على من أضله الله من الجبال wannan kalmar jama'a nauyinta ya fi nauyin duwatsu a kan dukkan wanda Allah ta'ala ya batar da shi gabar ban hanya mai daiciya ka'ida kenan da ka zo ka ce abu Allah sai ka zo hankali shi ya tashi dan me za a ce abu Allah eh akan me za a ce ka ita Allah da bauta dan me za a ce ga su wani da wani ai su ma kamata a bauta musu da an ambaci Allah an ce shi kai za a bautawa sai hankalin wani ya tashi amma da an ambaci wani Allah da kaza da kaza sai kaji ana ta munna yawa haba yanzu muka ji karatu wa idza zikra Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi fa idza hum yastabshirun an gane wannan ko Qur'ani ya bayyana wannan abubuwan jama'a i idan aka ambaci Allah shi kadai sai kaga zuciyar waɗanda suke ba su yi imani lahira ba ta tashi hankalinsu ya bala'in tashi zuciyarsu ta lalace gaba ɗaya ko sun ji cewa ba daɗi amma wa idza zukira alladina min dunihi da zaran an ambaci waɗanda ba Allah ba idza hum yastabshirun kaji hawa ai yanzu baka ji karatu malam ai da kaza da kaza da kaza sai ya bata tsawon lokaci ana ainihin wato kokarin yin bayanai akan abin da la yusmini wa la yughni min ad-dhalala Allah ka shiryar da mu to malai ce wa ashaqqu alaihi hamluha minas salasili wal aghlal kai wannan kalmar fa tafi wahalan dauka akan dukkanin wanda Allah ya batar da shi sama da yadda kata an san kata ai ko irin manyan manyan katocin da suke da wahalan dauka da kuma yadda kukumai suke da wahalan dauka an san kukumi ai ko me kukumi shi ma kaman kaca yake ko wanda yake sun ya mutum a wuya an gane wannan ko wani kisa bayi ake jin su a wuya shine ukumi kai an ba bakin fata wahala in dai gode wa Allah gaskiya sai ma ne yace amma man waffaqahu Allah wa hada amma dukkanin wanda Allah ya datar da shi kuma ya shiryar da shi wa yassara lahu subulan naja kuma Allah ya sauƙaƙe masa hanyoyin kubuta wa ja'ala hawahu tab'an lima ja'a bihi rasuluhu wa mustafa ya zamto duk abin da ransa yake so yana dacewa ne da abin da manzonsa kuma zaɓaɓɓen Allah ya zo da shi fahiya ashalu alaihi to wannan kalman mai saukin dauka ne a wurinsa ma'ana ba ta da wani nauyi a wurinsa sai kaga ya daukan ta kamar yake daukan fallan takarda ba magana nauyin dutse kuma ake ba an gane wannan ko wa aladhu ladayhi min al'azbi zulal kuma ta fiye masa dadi sama da dukkanin wani ruwa mai dadin dandano mai wucewa ta makogwaro da sanyi wajen hadiya wannan kalmar la ilaha illallah jama'a in dai mutum shirye ne da an faɗa mishi zaka cewa ya natsu ya samu cikakken ainihin wato yanayi da zai ci gaba da ainihin wato bautawa Allah ta'ala da wannan kalma mala ce wala ajaba babu mamaki fa wasiyatullahi ta'ala li'ibadihi hiya kalimatu tauhid jama'a ku ji wasiyan da Allah ta'ala yayi wa halittinsa gaba ɗaya bayinsa هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام itace wannan kalma ta tauhidi wacce ita ce ta rabe tsakanin musulunci da kuma kafirci qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan mun shar'anta muku wannan addinin ma wasa bihi nuhan irin addinin da muka yi wa annabi nuhu alayhi salam wasiya ko وما وصينا به إبراهيم da irin addinin da muka yi wasiya zuwa ga wane annabi ibrahim annabi ibrahim da me ya fada a rayuwar shi gaba daya akan la ilaha illallah ina ce mutanen sa ya za ku zo ku sassaka abu kuma ku ci za ku huta masa ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun qalu wajadna aba'ana laha abidin ce laƙari kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ce haƙiƙa tabbas ku da iyayenku da kuke bauta waɗannan abubuwan itatuwa kun kasance a cikin bata bayyana suka ce ah aji itana bil haqqi am anta min la'ibin wai kai ibrahim wa muji wai da gaskiya ka zo mana ko ko dai wasa kake yi ko dai wargi kake yi sai ce a sai bai ce musu ba a da gaskiya nake yi a qala bar rabbukum رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ce bari dai ubangijinku shine ubangijin da ya halitta sammai da kasai da abin da ke ciki gaba ɗaya shi halitta wa ana ala zalikum min shahidin ni kuma kan wannan to lalle ni mai shaidawa ne sun fita an je wajen bauta sai yace ni saqim ni ban da lafiya aka tafi aka bar shi a gida faraga ila alihatihim sai je wajen gumakan faƙala sai ce da su ala ta'kulun wai ku ba kwa sha abinci ne kullum ku ke na a tsumbure a tsaye ba kwa sha abinci ne ce malakum la tantiqun me yasa ba kwa magana ka faji wata magana annabi ibrahim ya fasan ba sa magana ta me yasa ba kwa magana ne malakum la tantiqun faraga alaihim darban bil yamin kawai sai ya sa hannunsa kawai sai ya kakkarya su ya karya su shikenan kuma sai aka dawo fa aqbalu ilayhi yazifun aka dawo kuma da hankali ya gama tashi ana zuwa sai aka ce wayan aiko wayan mu gumaka mu haka waya ka kariya mana gumaka kace a ta'buduna ma tanhitun yanzu ku abin da kuke sassakawa da hannun kuke bautawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun alhali Allah shi ya halicce ku da abin da za ku da abin da za ku kuke aikatawa ma to hujja ta kare babu nasi sai naushi ko qalibu nulahu bunyanan fa alquhu fil jahim to to ku gina wata rijiya ku jefa shi a cikin wuta ku kona shi shine wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan annabi nuhu kuma ya dinga musu ai wa'azi ko يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalatin yace kai ainihin mu dai muna ganin ka a cikin bata kafaji wa ba za su imani ba ka duba maganar da ya dinga musu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samaa alaykum مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Allah shi halicce ku lokaci bayan lokaci mataki bayan mataki shine atwara alam taraw kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa shin ba ku gani ne da Allah ya ci sammai wata akan wata wata akan wata waja'ala al-qamara fihinna nuran ya sanya wa ainihin wato ƙwallon wata haske waje ala shamsa siraja ya sanya kuma ranar zanto fitila wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shi ya tsirar ku daga cikin ƙasa tsirarwa thumma yu'idukum fiha sannan zai mai da ku wa yukhrijukum ikhrajan kuma zai fitar da ku fitarwa wallahu ja'ala lakum al-arda bisata Allah ya sanya muku ƙasa ta zanto muku shimfida litasluku minha subulan fijaja suka ce dai kai ya nuhu qad jadaltana sai kuma kai ya nuhu kai nuhu qad jadaltana ka yawaita yin musu da mu fa aktharta jidalana kana ta yawaita musu da mu to in haka ne fa'tina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin zai same mu mana in kunta min as-sadiqin inda gaske ne kai mai gaskiya ne sai ce qala inna ma ya'tikum bihi Allah ai ba ni zan zo muku da shi ba Allah ne zai zo muku da shi insha'a in ya so amma ku sani fa wa ma antum bi mu'jizin ku ba za ku ba za ku yi tserewa Allah ba ba ku kagar Allah ba ina fata an gani Allah ya ce wa uhiya ila nuhin yau kai annabi nuhu wa ya cewa annahu lan yu'mina min qaumika ba wanda zai ƙarin imani daga cikin mutanenka illa man qad amana sai dai wanda masu yin imani da kai da haka fala tabta'is bima kanu yaf'alun kada ma ka samu damuwa saboda abin da suke aikatawa a ƙarshe Allah ta'ala ya halakar da su kaga dai kalma akan menene akan dai tauhidi ne kaga sai dai ka musu uluhiyya da ko mene rububiyya haka nan ga annabi Musa alaihi salam wa Musa da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ba shi kai Fir'auna ba ce to kai kai kai ba gaban ka taso ba ba ka ake yi ba ce wannan ai yaro ne yau shi ya taso to ka sani wannan akidar Fir'auna ce shi ya fara wannan ce wannan ƴan yaran aka ce mai alam nu rabbika fina walidan ashe ba muka rene ka ba kana dan kankani kana dan jalolanka wala bitha fina min umrika sinin karaye a cikinmu na tsawon wasu shekaru wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka aikata wannan aika aikan da ka aikata wa anta minal kafirin lahali kana cikin kafirin Allah Musa ya ce eh fa'altuha wa ana minad dallin idan wa ana minad dallin na aikata a lokacin ni ina cikin fatattu fa farartu minkum lamma khiftukum sai na gudu na kyale ku yayin da na tsorace ku kada ku mun ta'addanci فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين سي الله يبان حكمي سن yana daga cikin manzanni shi ma sai rama ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il wannan ita ce ni'imar da kake min hasada akanta saboda kana bauta da bani isra'ilawa to sai aka fara wa ma rabbul alamin to waye ma ubangijin halittun wai da kake magana قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين to ubangiji da ya samme da kasai inda ku kun kasance masu imani da san kancewa sai aka juya aka ce ah to ku jama'a kun ji inna kun faji abin da yake faɗa ba kai kun ji wai me yake faɗa ne wannan ce qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangijin da ya halicci uban iyayenku da iyayen iyayenku ma na farko ka ce kai inna rasulakum allazi usi ilaykum la majnun lalle manzon nan da aka aiko muku fa mahaukaci ne shi ma annabi Musa sai ya rama ce qala rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum taqiluna ubangijin da ya halicci mafitar rana da mafaɗinta in dai ku masu hankali ne ma'ana ba su ne me su fi shauka Allah ka zai mana imanin haka nan da Musa alaihi salam ya ta fama da mutanensa akan bautan ɗan maraƙi ko bayan sun tsallaka an tsallaka da su kogi sun zo wajen wasu mutane kan'aniyun su ga suna bautan gumaka wajawazna bi bani isra'il bahra fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha an tsallake kogi kuma shikenan su ga wasu mutane suna bauta gumaka kace annabi musa kuma kadan sanya mana wani dan gunki mana kamar yadda wancan suke da gunki ce qala innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane da kuke fama da cutar jahilci yace qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa qad faddalakum 'ala al'alamin yanzu wani Allah kuke son in samu ku a matsayin abin bauta alhali Allah ya fifita ku akan sauran halittu gaba daya sai aka fara musu kididdigan ni'imomi wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab har zuwa karshe suka zo kuma suka bauta dan maraki Allah Musa ya dawo ce musu to wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri annabi haruna ya tamsu wa'azi wa laqad qala lakum haruna min qabl ya qaumi inma futintum bihi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u qalu lan nabra'a alayhi 'akifin hatta yarji'a ilayna haka ya tafama da su shi ma akan bautan dan maraki a ƙarshe Allah ta'ala ya nuna musu cewa dai lallai abin bautan na fashi ne bauta kwaya ɗaya duk wanda ya bauta wani abu wanda ba Allah ba ya halaka ya taɓi ya lalace haka annabi isa alaihi salam wa isa annabi isa shi ma ya kira mutanensa akan kiran tauhidi yahudiya suka haɗa kai za su kashe shi ko Allah sai ya ce mene farafa'u Allah ilaihi lafazin rafa'a mene ma'anar rafa'a Allah sai ya ɗaga shi ilaihi zuwa wajen wa a ashe Allah yana ina ilaihi ya sa'adu alkarimu tsayibu wal'amali salihu ya rufa'uhu ina ke ka ayyukan idan mala'iku sun gama aikin ranar da na dare ina suke komawa Allah ka tsare mana imanu shikenan za mu zo mu karanta wani littafi suna al-ulum li ali al-ghaffar littafin shamsuddin al-zahabi talibi ibn taymiya littafin kawai ya tattaro hadisai ne dake tabbatar da tabbatuwan Allah akan sama littafi ne mai shafi kusan 800 da wani abu a yanzu haka muna karatun sa a wajen wani malamin mu a nan Zaria saboda haka wata rana insha Allah ta'ala in kuma ba zai yiwu a karantan ba sai a ɗauko littafin a istishhad da wasu abubuwa jama'a jama'a addini karatu ake yi ba a zama haka nan kawai a ce shikenan mun murga mun iya murga mun gada shikenan ina ba ta an gane zama ina cin kayan gadin gidanku shine ilimi da babanka da kakanka da kakan kakan kakan kakan kakan kakan ka ce duka ku malamai ne akwai matsala halin kuma jahilci ya yi katutu ko Allah kiyaye to amma Allah ya musu wasiya da shi an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi cewa ku tsayu a cikin wannan addinin kada ku rarraba a cikin sa domin jama'a duk mutumin da ya kawo bautan wani Allah shi ya raba kan mene al'umma kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba an gane wannan ku da mutane al'umma ɗaya ce sai suka yi saɓani wannan saɓani aka samu rabuwan kai sai Allah ya turo annabawa da manzanni suna masu bishara kuma yin gargaɗi ko wa hadhihi shuruɗu waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah hiya sune kamar haka ash-sharuɗul awwal sharadi na farko mala yace al-ilmu shine ilimi kuma anan zamu tashi gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da gadigin mu akan wannan tauhidi Allah ta'ala muna roƙonka dukkan abin da muka karanta daidai Allah ka sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar da wannan addini naka ka taimaki addininka ka taimaki sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ka hada mu a cikin aljannanka ma'an nabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihin fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya cika babu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika babu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda ke kira zuwa ga addininka na gari Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ta'ala ka kare mu da ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته